أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أوى يومنا أشرين دشدا دارن أشرين دبقوا يقوتن بير هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقبك زوى مدينة شكرة تدبو تير تريه أدى أربعين دبيو رالله ديكي ننكو muna goma ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta tamanin da ɗaya a cikin wato suratul araf a shafi na ɗari da sittin a yau da izinin allah za mu koma farkon ƙissa ta annabi lut sai mu haɗa ta da sauran ayoyin da suka yi saura insha allahu ta'ala muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce walutan iz qala liqaumihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين Allah subhanahu wa ta'ala a wannan kissa ta annabi Lut bayan kissa annabi Nuh da annabi Hud da kuma annabi Salih wannan ita ce kissa ta hudu kissa ta annabi Lut. Wa Lutan waɗansu malamai suka ce ana ƙaddara arsalna ai wa arsalna Lutan iz qala liqaumi waɗansu malamai suka ce a za a ƙaddara uzkur domin uzkur ita take zuwa galibi bayan iz واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولوطا كننك أنبت لوط كوكب منتور لوط إذ قال لقومه لوكة ديتي لمتاننسا أتأتون الفاحشة yanzu kuna zo ma alfasha aiki wanda bai da kyau wato fa'ala yaf'ulu fahusha yafhushu qabuha yaqbuhu abinda malamai suka ce kenan yayi musu tambaya ne ba dan saboda bai sani ba ko ba dan bu sani ba yana yi musu musun abinda suke aikatawa zaka ji an ce wani kai da kanka kake aikata kaza kina ana maka musun abinda kake aikatawa alfahisha yana iya zamantowa ya tashi daga ismul fa'il ya koma matsayin suna saboda wani lokaci fa'ila yana iya komawa suna ba wai sifa ba yanzu idan muka ɗauki sura ta farko a cikin alkur'ani yin an buɗa me ya sunanta suratul fatiha ba wai ana nufin tana buɗe ƙur'ani ba ne ita da kanta a'a ana nufin sunanta ne alfatiha al'afiya suna ne na lafiya al'aqiba suna ne na makoma kenan in mun ce tana ɗaukan ma'ana ta suna ba mu kaddara komai a kanta idan kuma muka ce a'a tana nan matsayinta na sifa kenan sai mun kaddara wato sifa wato abin nan al-mawsuf dan haka sai mu ce atatuna al-fi'lata al-fahisha al-fi'la shine abin da bai da kyau aika aika al-fi'lu aiki amma an ce al-fi'la ana nufin akwai wani abu da kasa kaji fir'aun ya ce ma annabi Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin fi'la ko fa'ala ka aikata aika aikakka wanda ka aikata shine ya kashe musu mutun kenan Allah ya ce to ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin annabi lutu yana ga ya musu cewa ba a samu ba sabaqa yasbiqu an gane ko fa'ala yaf'ilu ma sabaqakum babu wanda ya gabace ku biha da wannan aika aikar da kunka aikata in mun dauki alfahisha ko ko alfi'la ko alfa'la ba wanda ya gabace ku nan ba ana nufin ba wato su suna yi waɗansu sun biyo bayan su a ana ana nufin babu wanda ya aikata in ba su ba min alalamin na daga cikin bayi wannan ya nuna wannan banna mutanen annabi lutu su suka fara haifar da ita bisa doron kasa kenan suna da zunubin duk wanda zai aikata irin wannan banna a bisa doron kasa sai dai a zamanin mu su kuma mutanen mu suna da wani abu wanda sun wuce mutanen annabi lutu a wanga al'umma su mutanen annabi lutu su adda jarima laifi na ƙagar wannan su kuma a wannan zamani mutanen su adda laifin sanya shari'a domin yanzu dokoki ake yi mata a ƙasashe na turawa sannan balma yanzu suna ƙoƙarin sai sun tilastar da mu mun sanya waɗannan dokokin a ƙasashenmu obama da ya je a senegal ya nemi wannan ƙasar ingila ta yi furci cewa ba za ta sake ba ƙasashen da take ba ta yi ba mulkin mallaka taimako ba ko wasu ƙasashe sai sun yarda sun sanya wannan doka kasar Ghana ta ƙi a wancan lokaci lokacin Jonathan ya sa doka cewa ma ba wai ma neman taimakon Ingila ba a'a yanzu doka ce ma a Najeriya za a samu shekaru ina ganin goma sha biyar idan ka aikata wannan aika aika Mugabe shugaban kasar Zimbabwe da suka je da wannan doka shi kuma ya mai da musu da martani yace to shi zai yarda amma yana da sharuɗa guda uku in an cika su za a yi sharadi na farko zai aura ma mace da mace aure amma bayan shekara biyu in ba su kawo mishi jariri ba ko jinjiri zai yanka su zai aura ma namiji da namiji aure bayan shekara biyu idan ba su kawo jinjiri ba ko jariri zai yanka su kuma ba wai sai su dauko gidajen da ake renon marayu ba a'a su haihu da kansu sannan kuma duk abin da yake mai kyau ne to shugaba shi yake farawa ko ba haka nan bane to ya kamata shi Mugabe ya fara yin wannan aure Obama lokacin shine shugaban kasar America ce zuwa daura musu aure shine matar shi tana yiwa to don haka kaji dai abin da suke bukata kenan su suna da tashriya sun shar'anta shi a kasashen su waɗansu daga cikin kasashen su kuma suna kokarin sai sun ja mutane zuwa ga sabon Allah sai an shar'anta wannan duk wanda yake son wannan a kasashen mu an gane ko abu ne mai sauki ba tare da cin mutunci ba to kai ka fara a darma maka arme da ƙato mu gani matakka kuma ka bari ta arme wata ƙatanya ko ba haka za a cewa ba ko ƙatuwa a wajen kanawa sannan kuma ‘ya'yanka mata ka zo ka aura musu aure da mata, ‘ya'yanka maza ka aura musu aure da iya maza to sannan ka yi ƙoƙarin shar'anta shi a cikin ƙasashenmu. Amma kai ka ce kai ba za ka yi ba kuma ka ce ka shar'anta shi a ƙasashenmu. Sha'ir ya ce wa gairu taqiyin ya'murun nasa bittuqa tabibun yudawin nasa wa huwa maridu. Duk abin da ka ce yana da kyau sa ‘ya'yanka cikin mu gani kuma kai ka shiga. Amma sai ka mutu yana tura ‘ya'yan mutane cikin halaka shi ya ‘ya'yan shi. To su waɗancan ba su da iyaye. ko ku kai da ka jaye kanka daga halaka to shi wani da abin sun kashe duk duniya Allah ya kyauta ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin babu wani mutum daga cikin mutane wanda ya gabace ku cikin wannan aiki don haka wannan aiki yana da muni Allah shi mu natsari da shi sai Allah ya innakum إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون إنكم لتأتون الرجال كو إنكم من قراءة sun zo sun yi bayani wato qira'a bayani ya gabata akwai qira'a da an kawo hamzatul istifham wanda kuma qira'a ta hafsu da sauransu babu hamzatul istifham kidan sai zamanto innakum akwai alhamza can a wancan qira'a sai ka kawo ta ana iya shafe alhamza ko kuma ka ɗauke shi innakum a wagga ƙira'a wata magana ce ta daban tunda tana yiwa bayan wannan lokacin kuma ya sake maimaita musu wannan magana ba kuma yana ba su labari bane don ba su sani ba a'a labari ne don saboda nuna munin abin da suke aikatawa innakum lalle ku tabbas lata'tuna rijala kuna zo ma mazaje fi'ili mudari'i yana nuna ana aikatawa yau gobe jibi gata an gane ko bai ce ataitumur rijala ba kuna zo ma arrijal mazaje ba yana nufin kuma suna zuwa a gidajensu ba a'a yana nufin suna aikata alfasha da su shahwatan wato dan neman shawa kana iya fassara shi maf'ulun wato maf'ulun li ajlihi don neman biyan bukata ta shawarka ko kuma shahwatan ya zamanto wato maf'ulun mutlaq an gane ko min ghairil fi'li ko kuma na'ibi ne ga maf'ulun mutlaq kenan la ta'tuna ar-rijala ityana shahwatin ko ko innakum la ta'tuna ar-rijal shahwatan ya zamanto matsayin hali na fa'ili ay mushtahinar rijal cikin halin wato cikin shawar maza ko kuma ya zamanto bi- wato hali ne na ismul maf'ul ay mushtahainar rijal kun mai da maza wato lokacin da kuke zo musu abin biyan bukata ina fata an fahimce ni domin wato sunan da ya kare da alif ismul maf'ul jam'in shi na zamantowa wato eh, abin nan da fathul l- l- abin nan ma qabla al-akhir wa innahum indana lamina al-mustafaina al-akhyar kaga mustafaina zababbi an gane ko mustafain al-akhyar waɗanda abin nan kuma mustafaini sai zaman to musanna ne guda biyu don ka fahimce shi wato kuna zo musu don biyan bukata min dunin nisa ba tare da mata ba kun daina mata kun mai da mata gefe malamai suke cewa nan da yace min dunin nisa'i wato ziyada ne ta inkari da nuna munin abin da suke aikatawa ba wai don saboda a'a ba idan aka zo ma maza aka zo ma mata ya halatta a'a zo ma namiji ko da kana zo ma mata kana zo ma maza don akwai wanda adda wannan tabi'a guda biyu ko ba haka ba dukkan shi abu ne wanda bai dace ba min dunin nisa kuna barin mata bal antum qaumun musrifun ku mutane ne mabannata daga asrafa yusrifu israfan shi ne lokacin da yayi banna tajawuzul had ketare iyaka shi ko Allah bai son masu masu yin banna wallahu la yuhibbul musrifin a cikin suratul shu'ara ya ce musu bal antum qaumun adun mutane ne wanda suke masu ketare iyaka to da israf da wato abin nan adun duka eh, abin nan ketare iyaka ake nufi to sannan kuma a cikin suratu annaml mun faɗa ya ce innakum qaumun tajhalun mutane ne masu jahilta an gane ko waɗanda sun tabbata akan jahilci kuma jahilcin suna maimaituwa saboda aikin da suke yawan aikatawa kaga sai an kawo fi'ili mudari'i dukkan su su karo da juna ba suna da jahilci suna banna suna kwaitara iyaka shikenan duka sifofin sun tabbata gare su alqur'ani bai yi kuskure ba kuma mai hadda qur'ani sai ka riki a cikin suratul a'raf kace musrifun a cikin suratul namli kace tajhadun a cikin suratul shu'ara kace aduna in ko ba haka ba masu rike da qur'ani ya Allah sallallahu alaihi wallahi suna bi da kai sai ka gane kuranka Allah ce to fa ma kana jawaba qaumi
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون duk cikin alkur'ani mai girma wa ma kana jawaba qaumihi malaman har da alkur'ani sun kace da guda ne tal tilo an gane ko sauran kuma fa ma kana jawaba qaumihi ne an gane ko in ka wuce nan duk sauran fa ma kana jawaba qaumihi zaka fada an gane ko a cikin suratul namli fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum nan ko akhrijuhum min qaryatikum sannan fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar sannan kuma fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu itina bi azabillahi in kunta minas sadiqin a cikin suratul ankabut wadancan guda biyu na karshe ina fata an fahimce ni har da tana ba mutum wahala idan bai san ka'idodinta ba ko kuma idan mutum ya karanta ilmul qira'at wani lokaci sai ya manta ya maida wata qira'a a wani wuri ina fatan an fahimce ni kaga misali idan muka doka fatawakkal ala al-azizir rahim an gane ko imamu nafi da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir sun karanta da fa'ul an gane ko wato fatawakkal ala al-azizur rahim sauran kuma sun karanta wa tawakkal ala al-azizur rahim ka dauki alqur'ani guda biyu ka duba kenan nan gakkace kuskure akai nan ba kuskure bane hakan ga fakazzabuhu fa'aqaruha an gane fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha ko fala yakhafu uqbaha imamu nafi da imamu abu ja'far da ibnu amir sun karanta fala ya khafu su kuma sauran zo karanta wala ya khafu nan ba ba kuskure bane irin wannan yana da kyau ka fahimce shi ko ka iske an ƙara wani abu ko an canza wani wasali misali a cikin suratul maida zan baku misali an gane ko Allah subhanahu wataala ce yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum kaga Abu Ja'far an gane ko sannan kuma da Imam Ibn Amir da Imam Ibn Kathir sun karanta yaqulu alladhina amanu amma kuma idan muka duba imamu abu amr ibn al'ala da imamu yaqub sun karanta wa yaqulal ladina amanu da wawun kuma sun yi masa fatha domin can akwai abin da ya gabace shi fa asallahu an ya'ti bil fathi sai zama to wa yaqula ma'tufin ni akan shi sannan kuma sauran sun karanta wa yaqulul ladina amanu to kaga in baka san qira'at ba sai ka ce wani yayi kuskure ka je kai banna shi yasa lokacin da qira'a ta hafs kun san duk inda mazhaban malikiya take nan ne warshe take yaduwa saboda wato ulama daula ta umawiyya tana tare da mazhaba ta malikiya imamu malik da ta faɗi a gabacin duniya an gane ko daga dimashka suriya ɗaya daga cikinsu da ya je ƙasar andalus spain ta yanzu sai ya zauna ya samu daula to da daular ta girka mazhaban malikiya in kuka duba tun daga spain misra abin nan morocco da ƙasar tunus da nan ƙasar mushimu na afirka duka ta yi ƙarfi to tare da ƙira'awar shi take to daga baya kuma sai ƙira'a ta hafsu ta zo to waɗanda ba su san ƙira'a ta hafsu ba ko suna ganin abu ne baƙo musamman ilmin ƙira'at ilmi ne wanda ya yi ƙaranci a duniya ma gaba ɗaya to wani in ya ji wata ƙira'a wanda bai san da ita ba ma za ka iske ma yana istihza'i da ita kaga ko sai ka istihza'i da ayoyin Allah zai kai mutumi ga kafirci shi yasa waɗansu yan anka ce hal ataka hadithul ghashiya sai ka je wace irin ko irin karatu na wanga saboda bi saboda warshe yana karanta halace ka ga naqlu ga kuma wato imala wai hal ataka hadithul ghashiya wai kaji wai cikin qur'ani wai hal ma ataka wai su sun dauke shi ma kamar rawa na za a yi Allah ya kyauta to Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana jawaba qaumihi fadar mutane shi bata kasance ba illa an qalu face sun ce kaga jawaba sai ya zamanto shine ismu kana illa an qalu da an da qalu shine wato al masdarul munsabik shine wato ismu kana kenan wa ma kana al qawlu kenan abinda sun ka fada an gane ko to dan haka malamai na nahwu suke cewa duk in ya zamanto suna bai bayyana ba masdar munsabik ne da an da abin da ya zo fi'ili mudari ko fi'ili madi kenan al-afsahu shine ya zamanto shi sunan kana shi zai gabata sai inda akwai iltibasi fama kana da'awahum idda'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimina to kaga da'awahum nan ba ya gane fatha za a mai ko dhamma saboda ba ta bayyana illa an qalu shi kuma nan ba ba ta bayyana to nan kan rikici sai ya shige sai suka ce to a gabatar da wancan amma nan babu yadda za a iya bambanta su sai dai a yi ta bayyana tunda duk kowane ya halatta sai a dauke shi ina fata an fince ni fama kana jawaba qaumihi bata kasance ba fadar mutanensa abinda suka fada illa an qalu sai suka ce akhrijuhum ku fitar da su duk lokacin da ake tattaunawa da dan adam idan ya rasa hujja to zai koma amfani da waɗansu abubuwa waɗanda ba su ne gaskiya ba ko ya zamanto zai faɗi magana wadda ba ta ƙwarai ba ba ta gari ba ko ya koma zuwa ga neman aikin da zai aikatawa wanda zai cutar da mai gaskiya shine abinda malaman tattaunawa suke kira cikin muhawara al-muhajama ash-shakhsiyya an gane ko shine ka ka daina tattaunawa akan maudu'in da ake tattaunawa akan sa ka koma kaima wanda kuke tattaunawa akan shahaji misali an zo ana tattaunawa kan wata mas'ala ta ilimi sai ka ce ka kuita batun wannan mutumin ai wannan mutumin ai bai da kodala talaka ne me ya alaka talauci da mas'alar da ake tattaunawa akan ta ko kuka ce a'a wannan mutumin ba dan gari bane misali me ya alaka kasancewa shi dan gari ko ba dan gari ba da matsalar da ake tattaunawa akan ta a ilmanci ko ko misali a'a ku fita mutum wannan mutumin bai tare da mu to me ya hujjan me ya alaka kasancewa yana tare da kai ko bai tare da kai abinda ake son a gane shin abinda an ka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane to shi ake kira al-muhajima shakhsiyya mutane suna amfani da wannan ai ba kaza ba ai ba kaza ba ai ba kaza ba ko ko tunda babu hujja sai a kuma zuwa ga aiki aiki da ƙarhi to akhrijuhum ku fitar da su kenan yanzu sun gane ba su da hujja abinda Lutsu ya faɗa babu inda za a suka in zuwa gare shi ko da za ka yi sukan gaskiya kuka yaki gaskiya ƙasa kaci ina fata ana fahimta ta domin za a gane ba akan gaskiya kace ba ina fatan kun fahimce ni to shi ne Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi fadar mutanen sa bata kasance ba illa an kalu sun ce akhrijuhum ku fitar da su anan sun ce akhrijuhum ku fitar da su dawa dawa nan Musa akwai annabi Lutu can kuma cikin suratu annam sai Allah ce illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum kenan da Lutu da iyalinsa suke nufi to anan annabi Lutu da shi da ƴaƴan shi guda biyu katal su kadai ne suka yi imani da shi sai zaman to an yi taglibi na janibin maza akan janibin mata domin namiji guda ne da mace biyu domin Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a cikin suratul zariyat qarara قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين جدا قراني to kuma annabi lutu qur'ani ya tabbatar da matar shi bata yi imani ba kenan kaga dai ƴaƴan shi da anka ce yace haula ibanati ko mu dauke su matsayin jami'i ko mu dauke su matsayin guda biyu tunda ana kawo cikin kissa cewa ƴaƴan shi ne guda biyu mun fahimci wannan da kyau ko kenan sai zama to ana taglibin janibin maza akan janibin mata akhriju ala lutin min qaryatikum kenan iyalin annabi lut wannan ya nuna cewa matar mutum tana daga cikin iyalinsa amma ƴan shi'a kullum sai sun yi tsaye sun nuna a'a wato sai sun ka kawo hadisai ko hadisan da basu inganta ba ko hadisan da a'a munasaba ce ta kawo su misali lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya lullube su aliyu da wato fatima da hasan da husaini yace inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait to nan yace su ne ahlul bait ma'ana suna daga cikin ahlul bait ba ke nuna babu ahlul bait in ba su ba duk inda kuma Qur'ani yazo inda ya nuna ahlul bait yana nuna cewa iyalin annabi suna daga ciki ina fata an fahimce ni domin mi domin Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi lutu fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wattabi adbarahum wala yaltafit minkum ahad bi ahlika kaga mace tana daga ciki sannan an ka fitar da ita ina fata an fahimce ni haka annabi ibrahim wato Allah subhanahu wataala ya faɗa wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salaman qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin harid falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت amma kullum sai sun yi kokarin sun fitar da mata manzo sallallahu alaihi wasallam su ce Khadija dai ce shikenan sauran da wata jahannama sun kai kuma su ce maka suna son ahlul baitu suna son gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna son manzo Allah a ce kuma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi zina wal iyazu billah a ce sahabbai duk sun yi ridda sai guda uku ko sai guda bakwai gashi nan dai abubuwa an lullube banna wato an lullube kashi da zinariya wannan kuma duka Allah zai bayyana zai fallasa waɗannan abubuwa Allah kai mu sani almuhimmu akhrijuhum ku fitar da su suwa ake nufi ala lutin kamar yadda yazo a cikin wato suratul naml da sauran wurare min qaryatikum daga cikin garin garinku an gane ko min qaryatikum daga cikin garinku wato garin ma nasu ne shi yasa kullun in mutum na faɗa mutane gaskiya ba yau ne aka saba ba a ce a fitar da shi daga cikin kasar in an ka bincika an ka bincika an ka ga baka takardun kasar ya ce ba dan kasa na ba ku korai in kuma dan kasa na a ce a kore shi ba a huta dai wasu kuma su ce a daure shi dole haka ne ake shirye suwa shi yasa wannan ya tabbata ga annabawa ana musu irin wannan maki da cikin ayoyi da dama har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shirya mai wannan Allah ce wa idh yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka kafirai sun zauna sun tattauna a darun naduwa li yuthbituka su tabbatar da kai ma'ana a daure ka ai li yuhbisuka an gane ko yahbisuk aw yaqtuluka wasu na cewa a kashe au yi hurjuka a fitar da kai to shi ba annabi lutu ga akhrijuhu haka kuma suke fada kafirai duk sun faɗi wannan wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina ku fitar da su khutta ce ta mutanen da ba su san inda duniya ta sama gaba ba akhrijuhum min qaryatikum ku fitar da su daga cikin garin ku garin namu ne suna kuri alhali ku kasa ta Allah subhanahu wataala ce shi ya ba ku mulkin ta yana iya zari mulkin nan daga gare ku an gane ko to malamai sun kawo a cikin hadisin da muka kawo Allah ya la'anci mai aikata aikin luwaɗi to shi meye hukuncin mai aikata luwaɗi ina fata an fince ni a cikin shari'a ta musulunci akwai maganganu na malamai amma za mu fara uqubatul la'iq kenan akwai hadisi na ibnu abbas al-la'iq wani lokaci na ido da ma'anan mutumin da yake kwaba laka yana shafa wani abu min latsa yalitu akwai latsa yalutu dole ka bambanta tsakankanin su kace kace wajen wasara hadisi ko aya ka tabka banna hadisi na ibnu abbas wanda ya tabbata a cikin sunan na ibnu maja kuma ya tabbata a cikin sunan na abi dauda sannan kuma ya tabbata wato abin nan a cikin sunan tirmidhi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man wajadtumuhu ya'mala amala qaumi lutin duk wanda kuka iske yana aikata aiki na mutanen annabi lutu to faqtulul fa'ila ku kashe alfa'ila wanda yake aikata wa maf'ulu bi da wanda kuma ake aikata ba za a hankalta ma shin ya balaga shi wanda ake yi ma ko bai balaga ba da yadda shi koko tilastar da shi aka yi domin waɗannan abubuwan shi kanshi mai aikatawan ya balaga ko bai balaga ba domin haddin shari'a mahaukaci ne ko yana da hankali duka irin waɗannan abubuwan ana mantawa da su to kenan wannan hadisi ingantacce ne bal ma Muhammadu al-Amini Shankiti a cikin al'azmun Nabir ya ce wannan hadisin Imamu Ahmad ya fitar da shi da Imamun Nisa'i waɗanda suke cewa wannan hadisi bai inganta ba kuma babu hujja gare su don saboda wato ɗaya daga cikin ruwa cikin da ake cewa an yi suka a kan shi an gane ko mun kawo wannan bayani ibnu abi amr saboda ibnu abi amr imamu bukhari ya fitar da hadisan shi imamu muslim ya fitar imamu malik ya fitar a cikin muwatta dan haka babu zancen abin nan a ce wannan hadisi bai inganta ba sai dai inda matsalar take an ce a kashe shi ya za a kashe shi shin za a kashe shi ne da takobi za a kone shi ne an gane ko koko kaka za a mishi koko za a jefe shi sai ya mutu koko za a jefar da shi ta sama a juyo shi wani kololuwar bene ko dutse a sako shi shine abinda malamai suka yi sabani akan shi don haka zamu kawo maganganun malamai a takaice kuma a gurguje na farko imamu malik a wata riwaya da aka yi gare shi shine za a jefe shi sai ya mutu gane ko kamar hukuncin zina kenan shin ya taba yin aure an gane ko ko bai taba yin aure ba ko ko shin sun taba yin aure su biyu ko ba su taba yin aure ba ahsana am lam yuhsina an gane ko shine kenan ma'ana sun taba yin aure wallazina yarmuna almuhsanat an gane ko to sannan kuma malamai suka ce Imam Malik ya faɗi cewa za a jefe shi da duwatsu ba wai ra'ayi ne kawo ba saboda ka san akwai mutanen da kullun in suka ji an faɗi magana a fiqihu saboda ba su san fiqihu ba an gane ko suna iddia in ilimi ko waɗanda ba su yarda da hadisi ba su ce a to ai wannan magana da aka faɗa ai babu dalili akan ta a Imam Malik ba ra'ayin shi ne kawo karar ba tare da neman dalilai ba kai dai baka san dalilin Imam Malik ba me yasa Imam Malik ya ce a jefe shi ai ana buƙatar dalili to shi ne suka ce an yi kiyasi ne akan yadda Allah ya azabtar da mutanen annabi lutu domin Allah ya ce wa amtarna alaiha hijaratan min sijil an jefe su da duwatsu an yi musu ruwan duwatsu kenan mu ba mu mishi ruwan dutse sai ya mutu ina fata an fahimta dan haka ka daina zargin Imam Malik kuma wannan matsala an fitar da ita ne karkashin shin ana koyi da ayyukan Allah ko ba a yi koyi da ayyukan Allah matsala ce wanda mun taba kawo ta a cikin suratul an'am zance mafi inganci dan an ce za a koyi da ayyukan ubangiji ba yana nufin dan adam zai iya yin abin da Allah zai yi ba a abin da Allah yake yi mai kyau ne da hikima da alkhairi ina fata an fince ni kai kuma dan adam zatin ka ya bambanta da zatin Allah amma abu ne mai kyau kina an ce Allah yayi kaza kai ma zaka iya yin shi ina fata an fince ni in dai ba nafsi ya hana ka ba abinda nafsi ya hana sai ka cire misali menene za a cirewa Allah subhanahu wataala yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-mutakabbir Allah ya sifantu da girman kai dan adam kuma an hana shi innahu la yuhibbul mustakbirin to nan ba za a yi koyi da ayyukan Allah subhanahu wataala ba ina fata an fahimce ni wannan dai mas'ala ce wanda Imam Malik ya kawo ta sannan shi kuma Imam Shafi'i an yi riwaya gare shi ta farko cewa za a jefe shi ne kamar yadda Imam Malik ya ce wata riwaya kuma ta ce a'a kamar hukuncin zina kenan in ya taba yin aure za a jefe shi in bai taba yin aure ba ko in bai taba yin aure ba ba za a jefe shi ba za a yi musu bulala ɗari sannan kuma wata riwaya shine za a kashe shi cikin kowane hali ko sun taba yin aure ko ba su taba yin aure ba tun da hadisi ya zo faktul fa'il wal maf'ul bai ce in sun taɓa yin aure ba ko ba su taɓa yin aure ba ina fata an fahimce ni to sannan kuma wato wata riwaya daga Imam Shafi'i da aka yi shine za a yi ta'zir ta'zir da ainun shine cewa za a yi musu hukuncin da bai kai kisa ba za a duba menene kamata a yi musu wannan riwayoyin dukan su zamu auna ga hadisi shi hadisi ya ce alqatl kenan mafi inganci shine za a dauka na alqatl kenan waɗancan riwayoyin ko sun inganta daga Imam Shafi'i sai mu ce a'a in ma su ne na ƙarshe ba za mu karɓe su ba saboda sun saba ma hadisi sai kuma abu na gaba shi ne imamu ahmad shi ya tafi cewa za a je sai dai akan kowane hali an gane ko sannan shi ba an yi riwaya gare shi kamar matsayin zilaiki in sun taɓa yin aure za a jefe su in ba su taɓa yin aure ba ba za a jefe su ba riwaya daga imamu abu hanifa shine za a yi musu at-ta'zir kenan wato za a yi musu hukunci na tsoratarwa an gane ko a wata riwaya idza takarrara at-ta'ziru yuqtalu idan ya aikata aka mishi wani hukunci aka daure shi wata ɗaya wata biyu kuma aka sake ya sake to za a kashe shi amma riwaya ta manya-manyan ɗaliban Abu Hanifa a cikin mazhabarsa Abu Yusuf da Muhammad sun ka ce idan ya zamanto yana aikatawa fa idza tada fa fihi ta'jiru bil ihra idan ya zamanto ya maimaita abin to za a kone shi aw yuhdamu alaihi jidab ko ko a saka mai katanga ta fado ta halaka shi wani da ya cewa mi addalin da za a ce a sako mai katanga don Allah ya ce ja'alna aliyaha safilha mun jirkita da garin ina fata an fice ne ta nan suka ɗebo shi an gane ko ko auyun kas ko ko a juyar da shi daga sama min shahiqin kenan min makanin murtafi wa yutba bil ahjar abishi da duwatsu kamar yadda Allah ya ce kuma wa amtarna alaihim hijaratan min sijjid aw yusjan hatta yamut wata riwaya suka ce a daure shi har sai ya mutu aw ya tuba ko ko sai ya tuba wata riwaya kuma tace at ta'jiru bil jidd a yi mishi ta'aziri da buloli ba su faɗi ba waɗanne irin buloli ne za a yi mishi an gane ko sannan kuma shin za a daidaita tsakanin wanda ya aikata da wanda bai aikata ba hadisi ya kai ci amma wata riwaya ta shafi'iyya sun kace wanda ake aikata ma ma ya fi tsananin hukunci domin shine yayi biyayya kamar zina ce ana ganin mace ta fi namiji domin in ba ta yadda ba in dai ba ta yadda ba akwai wuyar zina ta afku da zumin da ta yi kuwa ƙarya ta ƙare sannan ita ce ke kira in namiji bai ga alamu yadda zai kutsa mu mutum ba zai zo ba shi yasa Allah ce fala takhdha'na bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa to wannan dai a takaice kaɗan ne daga cikin abubuwan da malamai suka kawo na hukuncin liwatsi in ka koma cikin littattafai zaka ga wannan ya kamata a ce binciken da yanzu malamai za su yi na rubuce-rubuce da ɗaliban ilmi an gane ko da waɗanda suke rubuta littattafai ya kamata su yi bayani kan wannan mas'ala musamman da ta fara ɗaukar sabon salo a ƙasashen kafirai ina fata an fahimce ni ya kamata a yi bincike akan wannan tafsirai na ayatul ahkam ka bincika duk inda an ka kawo kissan mutanen annabi lutu da kuma littattafai na mazhabobi gaba ɗaya har da zahiriya ka duba ka gani ka yi muƙarana sannan kuma wato bincike da ake yi a wannan zamani an gane ko da kuma irin rakam da ake kawowa a ce adadin alƙalumman da suka nuna kaza kaza kaza kaza da kuma likitoci su ba su bayyana irin musibar da take cikin wannan da kuma ɗaliban da za su bincike a jami'o'i na musulunci da waɗanda ba na musulunci ba ina fata an fahimci ni a takaice dai mas'ala ce da take tana buƙatar bincike mai yawa ya kamata kuma mutane su tashi saboda irin abubuwan da suke faruwa malamai suke cewa matsala ta ƙarshe akan wannan bayani shine cewa nau'i na jin daɗi wanda shari'a ta haramta shi yana da salo daban-daban ga wasu daga cikin su na farko shine namiji ya zo ma namiji anwa'ut talazzuz al-muharram an gane ko at-talazzuz al-muharram jin daɗi wanda shari'a ta hana shi kun san kullun inda mutane suke samun matsala a shari'ar musulunci za ta dubi abin da ya halatta ta sa maka shi tsakiya duk abin da aka ce ma mai kyau dai to yana kanin abu ababe munana guda biyu waɗanda ba su da kyau misali shari'a ta hana zina kuma ta hana rashin yin aure sai ta ce to kai aure kaga shi yin aure yana tsaka tsakiya yanzu misali at-talazzuzul muharram shari'a ta ce kada namiji ya zo ma namiji mun faɗi hukuncin shi faqtul fa'il wal maf'ul wanda suke cewa sayyidina abubakar sai da ya tara sahabbai ba a san hukuncin ba da haka cewa kada a kashe wannan hukuncin bai tabbata ba a'a ba gaskiya bane hadis hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sun fantsama a duniya kenan dan sayyidina Abubakar ko da sahabban da ke cikin Madina busan ba ba shi ke nuna cewa wannan abin bai inganta ba na biyu mace ta zo mu mace shi ba wannan haramun ne nau'i ne na jin dadi wanda ya haramta shine ake kira as-sihaq ko al-musahaqa shi kuma hukuncin shi ya za a yi tunda mace ce ta zo mu mace waɗansu malamai sun tafi cewa a kashe waɗansu malamai suka ce a'a ana iya dai a yi musu hukunci tun da mata ne amma dai malamai suka cewa a dubi shugaba ya duba in akwai shari'a ta musulunci ko kuma akwai ƙarfi ga musulmi an gane ko shi ne shugaba ya duba idan aka ga su ne suka fara ana iya a kashe su saboda wannan ya zamanto mi ya zamanto wa'azi da izina ga saura na fata an fahimci ne ya duba in ya cancanci a kashe su a kashe su saboda ɓannar da za su haifa cikin al'umma to na gaba kuma shine bayan mace ta zo ma mace an gane ko sai namiji ya zo ma mace wadda ba matarsa ba kuma ba koyan gassa ba to wannan kuma sai zaman to shine zina shi kuma hukuncin shi kun san dai abin nan in sun taba yin aure za a jajjabta shi da sauran dai bayanai wanda in Allah ya kaddare mun kai cikin suratul nur za a ƙara faɗa bayanai ko kuma mutum ya koma cikin littattafai masu bayanan ayatul ahkam ya ga abin da malamai suka faɗa na gaba shine mutum ya zo ma matarsa an gane ko ko wadda ba matar shi ba ta dubura idan mutum ya zo ma matar shi wato idan mutum ya zoma wadda ba matar shi ba ta dubura luwaɗi ne ke aikatawa ko matar shi ya zoma kuma luwaɗi ne ina fata an fahimce ni to wannan shine zaka ga waɗansu suna laɓewa da waɗansu na soshi ina fata kuna fahimta ta sai su nuna ai namiji na iya zoma wacce ta mata ta dubura ta imamul qurtubi yake cewa akwai hadisai guda goma sha biyu daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imamu ahmad da ashabu sunan sun kawo su waɗanda suke nuna cewa haramun ne mutum ya zo ma matashi ta dubura duk dubarar da za a yi a kawo waɗansu hadisai Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti yace abubuwa ne guda biyu kama abin da ake rawaitowa daga Ibn Umar da Abu Sa'id al-Khudri da sauran sahabbai da suke da ake nuna cewa kamar ana iya zama ta dubura yace ko dai ya zamanto ƙarya ce ƙarara ko kuma ya zamanto a'a fassarar ce aka canza aka zo da wata magana saboda kasa akwai masu wannan magana idan muka duba akwai hadisi na Jabir bin Abdullah sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo cikin sahihul bukhari ya zo cikin sahih muslim an gane ko hadisin yana cewa annal yahud kanu yaquluna idza jama'a ar-rajul imra'atahu fi qubliha idan mutum ya zo ma matar shi ta gabanta min jihati duburiha amma ta baya kenan ma'ana ta gabanta ya zo mata amma ya juyar da ita ja alwaladu ahwal da zai zo ahwal daga wato ahwal daga hala yahudu ne karkata abu canzawarsa sai an kace ahwal an gane ko shine muke ce ma mai kallon gora kanawa suna cewa harara garki wanda idon shi sai kaga kamar yana kallon ka ba kallon ka yake yi ba ko kuma sai kaga kamar ba kai yake kallo ba kuma kai yake kallo an gane ko wa fa anzalallahu fi allahi sabkar nisaukum harthul lakum fatu harthakum anna shi'tu to kaga wannan ayat tana nuna ma kaga wato zai zo mata cikin gabanta amma tana baya wato shi yana baya to amma sai suka fassara shi da cewa ya halatta kidan mutum zo mace ta dubura kaga wannan maqlubun ne an canza ma'anar shi ƙarya ce suke yi dalilan da ke nuna cewa kuma wannan abun haramun ne domin da an ka ce fatu harthakum anna shi'tum ku zo ma wurin noman ku to ya an ce wurin noma shi wurin noma duk duniya kowa ya san yana bada wani abu tunda ya hanka noma ana neman mi ana neman abin da za a girba to idan mutum ya shekara dubu ɗari ko biliyan ko biliyan ɗari yana zo ma matarsa ta dubura za a samu wani abin noma kiran kaga ba haka alkur'ani yake nufi ba abu na biyu malamai suka ce abin da yasa aka ce kada namiji ya zo mu mace in tana haila saboda akwai kazamta wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid kun san ce mata domin akwai domin akwai kazamta wannan kasamta kuma tana iya sababa muku cuta to idan mutum zai zo ba namiji ta dubura can wannan wuri babu komai illa mi illa kasamta to kaga ya za a yi a ce kuma an hada samun mutum ya aikata bal ma shi wanda ake yi ma wannan ruwan maniyin suna sa shi cututtuka masu yawa daga ciki zai haifar mai da tsutsotsi waɗanda duk lokacin da tsutsotsin suka dame shi in babu maniyi dole sai ya nemi a yi mishi koda ya bayani sannan kuma wannan abin idan ana yi ma namiji shi yau da gobe wato duburarsa za ta kai inda ba ta iya riƙe kashi shi yasa za ku ga ƙasashen da ba a mata ba su yin aure har su koma suna yin luwaɗi irin musamman ƙasashen laraba inda akwai matsala in mace ba budurwa bace auren zai ruguje to sai ka ce mace za ta rinka yin luwaɗi saboda ta samu kuɗi ko saboda bin bukatarta ka a saba mata budurcinta to a ƙarshe sai ka iske da namijin da ake ma luwaɗi da matar da ake ma luwaɗi sun koma suna sawa kush ba su iya riƙe kashi haka yanzu katta suke nan duk katon da kake gani mafi yawanci yanzu bai iya riƙe kashi da waɗanda ke zuwa turai duk wannan lalura ce amma ina duk sun riga sun boye waɗannan lururi Allah kai mana tsari daga ciki abinda malamai suka ce mace idan ya zamanto ratqa'u ce ratqa'u ita ce wadda wato farduha masdud farjinta ya liƙe namiji bai iya kai ga jikinta wannan aibi ne wanda ana iya mayar da mace da wannan zo mata ta dubura halatta sai a ce a to ya rike ta rinka zo mata ta dubura kuma babu malamin da ya taba da wannan fatawa illa dai waɗannan abubuwan zaka iske mutane suna ta halattar da su suna ta bayanai da waɗanda suke son kuɗin turawa da wani wane ne da wani wane ne abin sai dai Allah shi mu sani daga cikin hanyoyin da shari'a ta hana shine al-istimna mutum ya zo istimna'i shine mutum ya fitar da maniyi ta wata hanya ina fata an fahimci wanda zamu zo mu bayanin sababin da yasa mutane suke aikata irin waɗannan abubuwa wani saboda abin nan suka ga ya riki azzakarinsa wani ya kwanta ya ta bugun ƙasa wani kuma mantalata zai ta ba azaba wani kuma sabuni in ya shiga dushi ya sa sabuni ya buga ya aikata abin da zai aikatawa suna ladewa ga fatawa ta Imam Abu Hanifa su ce ya halattar da wannan amma malamai suka ce alqur'ani bai da wannan ba domin Allah ya ce illa ala azwajihim sai dai waɗanda suka zo ma matan su aw ma malakat aymanuhum ko abin da ta dama su ta mallaka fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara zalika duk wanda yazo masabarin waɗannan abubuwa fa ulaika humul aduna kaga ba an sifanta shi irin ketar iyakar da mutanen annabi sun kai aka tashi ba ketar iyaka sannan kuma daga cikin zowa biyan bukata wanda shari'a ta hana shi shine itiyanul bahimatul bahima mutun ya zo ma bahima dabba hadisi ne na ibnu abbas wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man wajadtumuhu waqa ala al bahima ko ala bahima faqtuluhu waqtulul bahima duk wanda ya zo ma dabba ko kashe shi ko kashe dabba ina fata an fince ni aka tambaye ibnu abbas me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan fatawa na kashe dabba ita ko bata yi laifi ba an gane ko sai yake cewa shi ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kariha an yu'kala min lahmiha manzon Allah sallam yayi ya karhanta kamar ya kyamace a ci namanta aw yuntafa biha ko a amfanu da ita wa qad umila biha zalika an aikata wannan aika aika da ita to kaga duk wannan shari'a ta hana shi wannan hadisi ingantacce ne ina fata an fahimce ni wato Sheikh Muhammad Al-Amin Bishanqiti yake cewa la yaqillu an darajatul ihtijaj wannan hadisi bai kai kasa ba a ce ba za a kafa hujja da shi ba Imam Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ma yace hadisi ne ingantacce amma da yawa daga cikin malamai waɗansu saboda wanga hadisin musu ga ingancin shi ba sun tafi cewa ba za a kashe su ba ina fata an fahimci sai dai a yi musu hukunci su ko sun kafa hujja da hadisi na Abdullahi bin Mas'ud wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin bai halatta ba a taba jinin mutum sai da wadansu abubuwa guda uku an nafsu bin nafs in mutum ya kashe a kashe shi wasayyibu zani da kuma asayyib wanda ya taba aure azzani yayi zina wal mufariqu li dinihi at-tariku lil jama'a da wanda ya bar addinin sa to duk da yake wannan hadisi sun kafa hujja da shi amma ana iya cewa ba waɗanda abubuwa ɗaya ne shari'a ba tabbasuwa a'a in akwai dalili ingantacce a cikin shari'a ana iya kashe su wallahu ta'ala a'lam duka waɗanda hukumce hukumce da muke faɗa sai in akwai ƙarfi ga daula ta musulunci abu na gaba akwai wani hadisi da suke kawowa idan namiji ya zo ma mace zina ce yayi idan mace ta zo ma mace zina ce ta aikata wannan hadisi wato ba hadisi ne ingantacce ba don suna kafa hujjar shi shi yasa suke cewa hukuncin zina da hukuncin liwaɗi duka abu guda ne daga cikin abubuwan da ake zuwa na biyan shawa shine wanga zamani yanzu muka same su shine al'alatul hadisa zaka ga yanzu turawa da sun ka gane kasashen musulmi aure yana wahala kuma suna cewa a ƙara sadaki sai ayo muku ayo al'aura ta namiji wadda tana wata tana amfani da wato abin nan wuta kuran wata kuma tana amfani wato abin nan da batiri wata kuma ba ta amfani da komai mace ta zo ta so azzakari tana amfani da shi wata ma in ta siyo wannan ta ji an ce wani sabon model ya shi ya hito za ta zo ta saya sai ka iske mace tana da nau'i nau'i na zakarin namiji sun kai guda goma ko guda bakwai tana nan ta aje su cikin almuwar tana amfani da su sannan kuma akwai robo robo da suka yi yanzu na'ura ake yi sai a yi mace a yau mace ko a yi namiji mace ta sai namiji namiji ya sai mace sai aje su a cikin gida tana ta yuna ta sabi dubu biyu da dola dubu biyu da ɗari biyar ko dola ɗari biyar ne za ka iske ta kamar siffan mace akwai wani ma a kasar ingila wani tsinanne da ya wata robot irin wannan wanda ake iya zama da ita ya sanya mata suna safiya matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana mishi tambaya a gidan tv na kasar isra'ila i24 kenan isra'il broadcast wannan na gan shi yana ba da bayani don haka wannan ita ma wata musiba ce wadda ake son a kai musulmi a cikinta an gane ko wato hanyoyi ne na biyan bukata wanda mutum zai zo ya biya bukata sannan kuma daga cikin hanyoyin da ake bi shine wato yanzu finafinai da internet finafinai suna nan waɗansu sai an biya waɗansu kyauta internet ga ta nan dai ana aikata sabon Allah kala kala kala daban-daban wanda mutum zai rinka kallon film za a zaɓi 'yan mata waɗanda a duniya suna da kyau a biya su da tsada an gane ko su rinka aikata wato lalata ko mace da mace ko namiji da namiji ko kuma kowace ƙasa ba za mu faɗi sunan abin da ake rubutawa ba saboda wani zai amfani da wannan dama ƙasar ƙasa ƙasar kaza sai a ɗauko ko na wace ƙasa akwai mutane da suke aikata wannan akwai fim fim waɗanda awa ashirin da hudu babu abin da suke aikata sai wannan shi yasa masu kallon satellite da masu sai su kai ga iyalinsu wallahi ku yi hattara ko da ka saya wallahi ka bincika kada ka sai ma abin da yake da alaka da turawa ka sai ma waɗanda akwai da alaka da sunna tv tunda ba za mu iya haramta su ba ina fata an fahimce ni namiji zo ma namiji kai yanzu namiji ko mace mutum bai tsoron yana kallon waɗannan ababen ko saman internet ko saman wato abin da satellite Allah ya karɓi ran shi a cikin wannan hali a zo a iske ga abin da kake kallo kai yanzu wannan alkhairi ne gare ka ina to hanyoyi dai ne a takaice waɗanda ake bi wajen biyan bukatoci waɗanda duka shari'a dai mun bada su ga sunan suna da hanyoyi da dama wanda kuma zuwa gaba za a kirkiro waɗansu sai dai mu fatan Allah ya mu da tsari da irin waɗannan musibu an gane ko shi yasa zaka ga internet wato ta kawo mutane sabon Allah kusa da su da TV sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya jarrabe su ya kawo musu abin farauta kusa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib amma yanzu da yawan mutane suka mutum kammalallen mutum da gemu da komai yana da awas sunna amma in ya shiga gidan shi ko ko in ya keɓance da internet kin shi ba abin da ke kallo sai wannan in kuma ka zo ka mutu karshe kuma al'amari ya baci a samu damar da za a zagin masu gemi a ce a mai gemin nan da ko gani da sahun warko shike sallar subhanahu ma yana zuwa amma kun ji abin da ya mutu akan shi kaga ka bata lamari Allah kai mu tsari To don haka dai ‘yan uwa waɗannan abubuwa hanyoyi ne waɗanda ana amfani da su a wani lokaci mai dama, illa dai abinda nake son na ce mi yake kawo wannan ɓanna. Kadiba cikin littafin aljarima wa ilaju hana alfil Qur'anil Karim ko abin nan na ilajul Qur'anil jarima na Abdalla bin Muhammad al-Amin Shankiti dan Muhammad al-Amin Shankiti ba shi Muhammad al-Amin Shankiti ba yana da littafi akan wannan da muka je Saudiya na ganshi na neme ba littafin da hannu sai ba wannan littafin akwai bayanai sosai waɗanda suke nuna waɗannan hukumce hukumce a shari'a dalilan da ke sa waɗannan abubuwa na farko akwai shirka wasu suna yin luwaɗi ne don shirka shi yasa suke luwaɗi da mahaukata ko su yi zina da mahaukata ko ko namiji ko mace ko su yi luwaɗi da ƙanƙanan yara na biyu addini karkatacce irin kiristanci da ya zo ce a daina aure namiji da namiji wato na mutum akwai mutumin da zai tsarkake ki na ya daina aure ina za ka tsarki ka daina yin aure dole shi yasa kuke gani yanzu fada fada ana ta kama su na luwaɗi da suke yi daga ciki abubuwan da ke sawa wannan shine wato waɗannan aƙidodi na turawa al-mazahib al-aqliya al-fikriya al-haddama waɗanda yanzu ƙasashen turai suke yaduwa suke ta kawowa domin kiristanci bai da luwaɗi ba yahudanci bai da luwaɗi ba amma yau vatican abin kumya sun halartar da ko suna sun su halartar da yin luwaɗi saboda sun ga mafi yawancin al'ummomin su sun bi su ko dama duk inda wannan mutanen su suka yi can ne suke yi domin dama ba addinin gaskiya bane ko malami na addinin musulunci sai kaga in ya ga inda jama'a sun ka karkata can yayi zai barin gaskiya kaga wannan kuma ɗabi'a ce ba ta malami ba ko ɗan siyasa wanda ya sa abin da ke yi bai tsagawa daga cikin abin da ya iman da shi inda gaskiya ne balle kuma wanda yake karantar da addini yamanin in ji sha'ir idza laqaita za yamanin wa in laqita ma'addin fa adnani yamanin shi zai ce shi dan yaman ne idza laqaita za yamanin in ya hadu dan yaman wato yamanin idza laqaita za yamanin ma'addin kuma yace sai shi dangantu zuwa ga kabila ta ma'ad idza laqaita adnani idan ya hadu dan ka adnan shi ran shi duk wanda ya hadu da shi sai ce dan garin mu na dan kasan mu na kaza kamar yadda wato irin wannan siyasa ta zamani ta kasance ya sha'ir yake cewa ya duru ma'azzujajati haisu darat wa yalbasu lissiyasati alfa lubsin ya duru ma'azzujajati haisu darat yana kewayawa tare da azzujaja shine wato karau ko mu ce madubi saboda in madubi ya kewaya in baka tafi kana ganin fuskar ka to duk inda ake samun maciya can ne zashi wa yalbasu lissiyasati alfa lubsin zai samu zai sassaya su rigar siyasa dubu in yatta wajen yan goge ya ce to mu muna tare da ku za mu taimaka muku mu faɗaɗa muku damar yan gogen ku in yatta wajen masu shan giya ce ya kamata ƙasar ga liberté total za mu gina bar bar masu yawa in ya zo gidan karuwa ya ce musu za mu gina muku gidajen ku za mu ba ku dama da visit da likitocin da za su yi muku visit ko samu lahiya in ya zo wajen malamai ya ce sai MPI Islamic on a 99% musulman dole za a ba ku yancin ku in ya je wajen wani haba da kyau Allah ya kyauta daga cikin abubuwan da ke kawo waɗannan za ku ga ana hana tsofaffi su yi aure ƙarshe sai ka ga rikici ya ɓaci tsoho ya koma zina ko ya koma yin luwaɗi da ƙananan yara da abubuwan da suka kama da haka don haka dai za a kalli dalilai na waje za a kalli dalilai na ciki a yi bincike a cikin nassoshi don saboda a gane wannan musiba wallahi wannan musiba ba ƙaramar musiba bace a cikin al'ummomi kuma mutane suna tsaye akan aikata irin waɗannan abubuwa Allah ke mun tsari da haka dai fama kana jawaba qaumihi fadar wato amsar da mutanen shi suka bashi bata kasance ba illa an qalu face sun ce akhrijuhum min qaryatikum ku fitar da su daga cikin garin ku an gane ko innahum lalle su an gane ko innahum lalle su shi annabi lutu kenan da ƴaƴansa unasun mutane na yatatahharun waɗanda sun ka kasance suna tsarkaka kenan wai kaji ma su abin da suke aikatawa kaji wato tsarki na neman tsarki na don haka wannan abin su kuma ba su yarda da shi ba kalima ta innahum unasun yatatahharu su mutane ne masu tsarkaka ma'ana mutane ne masu nuna tsarki saboda bi saboda eh, jumla ismiya ta nuna innahum su tabbace suke akan wannan unasun mutane na yatatahharuna masu tsarkaka yau da gobe jibi da gata saboda sun rayu tare da su sun san su wanda duk ya san ka ya san abin da kake akan shi ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba duk abin da za a faɗa kanka wannan na farko kenan innahum unasun yatatahharun tana iya zamantowa jumla ce ta dalilin da yasa aka fitar da su wai dan saboda su ba su aikata irin abin da suke aikatawa domin idan ka abutakanci munanan mutane har ɗabi'a ka ta juya to sai kaga mutane na gari ba mutane na gari ba wannan mun muku bayanin shi ko kuma innahum unasun yatatahharun jumla ce wanda sun kawo ta bayan wancan bayani suka ƙara abinda wato mutane ne masu tsarkaka kenan mun ce a fitar da su kuma su mutane ne masu tsarkaka kaga abin ya riga ya lalace malamai suke cewa wato mutumin da ba nagari ba zai iya tohama kada abu wanda yake nagari domin ya kamata a zargin mummuna idan ya aikata mummuna abu mai kyau in ya aikata in ka aikata abu nagari a yabe ka to su ko sai abin ya jirkice wanda ya aikata abin kwarai su zarge shi kaga wato saboda nuna ɗabi'a su ta riga ta jirkita wannan kuma mummunar ɗabi'a ce wanda ya kamata a ce musulmi sun nisanci wannan ɗabi'a an gane ko mutumin da yake aiki na gari me yana abin zargi a cikin shi dan mutum ya je nema aure me ya zargi a cikin wannan dan an ga musulmi yana neman halas yana kasuwanci me abin zargi dan mutum yana kokarin har da alqur'ani me abin zargi a ciki amma musulmi zaka ga suna kokarin wai zargin mutum dan ya fara karatun alqur'ani da aba ta sa yana son ya yara karatun alqur'anin shi ko ko mutum yana aiki na alkhairi a cikin al'umma waɗannan abubuwan ya kamata a ce musulmi sun nisance su domin ba abubuwa bane da ya kamata ya tsaharu malamai suka ce sun yabe su wato sun zarge su kamar suna nufin sun zarge su amma da abin da ƙarshe ne gaya fil madhi ƙarshe ne a wajen a wajen yabo domin akwai lokacin da ake zuwa da yabo amma zargi ne ta'kidul wato azam bima yusbihu al madah za a zarge ka amma kamar mi kamar an yabe ka ne saboda innahum unasun yasharuna ba ma'ana ta kwarai take nufi da shi ba sannan kuma wani lokacin ana iya zuwa da zargi amma kamar yabonka ne ake yi ta'kidul madh bima yushbihu dham ko ta'kidul dham bima yushbihu al madh a cikin alqur'ani akwai shi kuma a cikin littafin balaga akwai shi qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah wama unzila ilayna wama unzila min qablu wa anna aktharakum fasiqun qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan 'inda allah man la'anahu allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al qiradata wal khanazira wa abada at taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil to haka dai Allah ya ce innahum unasun yatatahharun su mutane ne wanda suke suke masu tsarkaka don haka ya kamata mu fitar da su daga cikin garin mu wadanda kuma masu tsarki muna fatan Allah ya sanya mu daga cikin su duniya da lahira sai Allah subhanahu wataala ce to fa anjaynahu
fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin Allah subhanahu wataala yana ba mu labari na'am bayan waɗancan mutane sun zarge su an gane ko da abin da ba shi bane domin wato wato intikasul fitra ne fitrar su ta juya malamai suka ce wato shine cewa idan mutum ya kasance yana bin ɗabi'o'i wanda ba na gari ba zai jirkita kamar yadda sha'i yake cewa wa ayyara halwashuna anni uhibbuha wa tilka shakatun zahirun anka aruha wata mata yake son ya aura wa ayyar halwashuna anni uhibbuha sai an kace yanzu babu wanda kike so saiwa ne shine yace wa tilka shakatun wannan kama ƙara ce wanda an ka kai zahirun an ka aruha abinda ta kumsa na nuna abin nan kamar wato aibinta ba wani abu ne wanda yake ba nesa yake za ka iya gane cewa ba abu bane mutumin da ya je neman aure ai ba abin zargi bane to amma kuma an ce wai ke babu wanda kike so in ba wani ba sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa anjaynahu sai muka tseratar da shi an gane ko fa anjaynahu sai muka tseratar da shi shiwa shi annabi lut wa ahlahu da iyallansa an gane ko illa imra'atahu amma banda matarsa to anan fa anjaynahu muka tsiratar da shi ya aka tsiratar da shi kaga alqur'ani yazo da magana a dunkule sai ka tafi ka koma cikin ayoyi sannan zaka gano ta zamu yi bayanin wannan a gurguje sannan kuma wato a cikin na an ce kanat min al-ghabirina a cikin suratul hijri sai an ka ce illa imra'atahu qaddarna innaha lamin al-ghabirin sannan kuma a cikin suratul naml haka an kace illam ra'atahu qaddarnaha ba cin wancan ba qaddarna qaddarnaha min al-ghabirin a cikin suratul ankabut sai an kace kanat min al-ghabirin inna munajjuka wa ahlaka illam ra'ataka ka kanat min al-ghabirin an gane ko illam ra'atak kanat min al-ghabirin da haka dai kenan kanat kanat can kuma kaddarna cikin suratul hijr qaddarnaha cikin suratul namli an rama mai hadda qur'ani sai kai kokari ka san wannan ya aka tseratar da shi shine alqur'ani yayi bayani an ce su fita da daddare an gane ko fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun ahadun wamdu haythu tu'maru da sauran ayu fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب to illa ra'atahu duk cikin alqur'ani za a kawo illa ra'atahu ay mata ta illa a cikin suratu hud sai an ka ce illa ra'atak qira'ata jamhur qira'ata ibnu kathir an gane ko da qira'ata abu amr sai an ka ce illa ra'atuk amma banda matarka to anan akwai matsala tunda an ce illa ra'atak banda matarka kaga kenan ita ba za ta fita ba to amma an ka ce illa ra'atuka yana matsayin badali فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد سأكت إلا امرأتك كنن تفير إتما تتنا دقا cikinsu to sai malamai suka yi maganganu alhali ko can an ce illa imra'atak ita ko musiba za ta same ta sai aka ce to ya fitar ita ko ba fitar ita ba waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa wato da an ka ce illa imra'atuk ya fita da ita tunda matsayin badali yake amma ba ta kai wurin da za ta tsira ba waɗansu kuma malamai suka ce fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk to shi illa imra'atuka ba shi na tafiya bane zuwa ga ah, wato fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layli an gane ko zai kuma zuwa wala yaltafit minkum ahadun ba wanda zai waiwaya in ba matarka ba kenan sai zaman to istisna'i ne na wancan fi'ilin haka abinda waɗansu malamai suka faɗa an gane ko wala yaltafit minkum ahadun kowa ba zai warwaya ba an gane ko illa imra'atak ko ko in lamar atuk sai matarka kenan ita kadai ce za ta waiwaya in ko ta za ta waiwaya shikenan ko kuma fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka tafi bi ahlika in lamar atuk banda matarka wadansu malamai suka kaddara shi haka nan ko da ya fita dai da ita ba a kai inda za ta tsida ba ta waiwayo ta shiga cikin halaka in lamra'atahu sai fa matarsa wannan matar yanzu za wato alqur'ani zai zo ya bayanin sifofinta na farko tsohuwa ce dan Allah ce illa ajuzan fil ghabirin summa dammarna al-akharin kaga tsohuwa ce kuma tsohuwar banza lalata ta tsohuwa Allah shi mu tsari da irin waɗannan tsohin cikin mu ina fata an fahimce ni mun taba ku kissar wani sha'ir da wata tsohuwa da ta dame mutane Allah ya kaddara ta hauja ki tattahi to ta jima bata dawo ba ba a san ko ta mutu ba ko ta dawo sha'ir yace idza zahaba al-himaru bi ummi amrin yace to fala raja'at wala raja al-himaru in dai ummu amrin ta yi ta rija ce to kada Allah ya dawo da ita kada Allah hajjakin mun yahi kan aita tahiya Allah raka taki gona inji waɗansu illa imra'atak sai mata kamata shi kuma bata yi imani ba Allah ya faɗi wannan daraba Allah masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila adkhula an-nar ma'a ad-dakhilin duk da'awar da yi dan haka ba ruwan Allah da alaka ka da wani in baka yi aiki ba wallahi tallahi zaka ga zaka ga halaka ƴaƴan shi da suka yi imani sun tsira annabi nuhu da matarsa da ƴaƴansu ba su yi imani ba Allah ya kare da su da haka addini da ƙasa ba za ta ci gaba ba sai an yi aiki da mutumin da yake son ya aiki kuma ya iya amma idan za a yi aiki da wanda bai so ana son a yi masa gata da wanda bai iya ba ba za a taɓa ci gaba ba wannan shi addalin da yasa turai suka ci gaba a al'amarin duniya wannan kuma shi yasa ƙasashen larabawa da ƙasashen musulmi suka koma baya ba su ci gaba ba ina fata an fahimce ni illam ra'atahu sai matarsa malaman balaga suke cewa duk in ka da wato wannan bayanin na san lokaci ba zai ba mu damar mu gabatar da shi ba wato almuhimmu dai mata ce da take mummuna kanat min al-ghabirin ta kasance waɗanda za a bari mace wadda ba ta gari ba shadi yace wa inni la mushtaqun ila mauti zawjati walakin qarinu suqi baqin mu'ammari fa ya laitaha amsat fil wato amsat fil qabd daji'atan wato yu'adhibuha fihi nakirun wa munkari yace wa inni ni la mushtaqun ina kwaɗai ina bukata ina bege in ji malam zauri ila mauti zaujati zuwa ga mutuwar matata walakin sai dai qarinu su'i mummunan mutum bakin zaka ga ya jima a duniya mu'ammari an yi mai tsawon rayuwa fa ya laitaha adhat fil qalbi wato adhat fil qabri fil qalbi daji'atan da dai ma ta kasance daji'atan fil qabri tana kwance a cikin kabari yu'adhibuha fihi nakirun wa munkar munkaran da nakiru sai ta tabka mata azaba duk da shi dan qur'ani ne bai rinda munkaran da nakiru ba amma a hadu lahira shi na gani akwai su in babu su ina fata an fince ni to da haka dai wannan aya da zance kan wannan mata ina ganin lokaci ya kai wanda ba za mu iya fayyace bayani ba sai insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa da izinin Allah subhanahu wata'ala zamu yi bayanin wannan amma alaramma wanga aya ta halakar da waɗanga mutane don Allah ka karanta mana ita ko da dai mu alarabce na mu zo da Allah ya darkake su wa amtarna alaihim matara فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا الله يتمنى روى عليهم مطر روى نبلائي أمطرت مطر السوء فانظر ككلي كيف كان عاقبة المجرمين يا يا مكوما مجرمي تكي داما كل ذا أتي أكلي كاركم متن باهركم شنو تكي شبا الله يسا كاركم كاركم يجو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أبين دمك فدا دمن تولي الله شبا مولادا وان دمك يكسكركم الله سبحانه وتعالى يغفر تامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله